الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 قوة صفر hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da sha uku ga watan goma shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin alhalal wal haram fil islam wallafa doktor yusuf al-karbawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha hudu a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun shiga cikin babi na biyu inda babun ya kunshi abubuwa da yawa daga cikin abin da babun ya kunsa shine akwai bayani game da abinci da abin sha inda mala yake cewa al'ummomi daban-daban da jama'a mabambanta sun tintini sun samu saɓani game da al'amarin abinci da abin sha dangane da abin da yake halatta da wanda baya halatta musamman kuma abincin da yake samuwa daga naman dabbobi amma abinci ko abin shan da yake samuwa daga tsirrai ko ganyaye wannan ba a samu wani saɓani mai yawa ba tsakanin al'ummomin da suka rayu a wannan duniyar tun da can har a yanzu musulunci baya haramtawa daga cikin abin da ya shafi abinci da abin sha sai fa abin da ya rikide ya zama giya to anan ne ko daga wani irin nau'in abinci ko tsiro aka samar da wannan giya to lallai kama wannan haramun matukar in an sha hankali yana gushewa ana tabuwa ana, ana wato buguwa haka ma dukkan abin da yake haifar da wato ainihin wato alkhadar da alfutur abin da ke wato kawo hautsinewar tunani da kuma ɗauke wuta na ɗan wani lokaci da kuma ma dukkan abin da ke cutar da jiki to wannan shine musulunci ya haramta amma dangane da abincin da ake samu daga dabbobi to al'ummomi sun samu saɓani saɓani mai faɗi inda malam ya bamu al'ummar barahima da kuma wasu daga cikin almutafalsifin suna da nasu hangen da tunanin game da abin da ya shafi naman dabbobi kamar yadda in ba a manta ba muka karanta a satin da ya gabata su wannan brahmanism su sun tafi akan cewa haramun nema cin naman dabba kwata-kwata ba wai haramun nema ba yanka ta ma sun ce rashin imani ne da bushewar zuciya ita ma dabba tana da yancin ta rayu kamar yadda ɗan adam yake rayuwa ba dalilin da zai sa a kama ta a yanka ballantana a ci namanta shi yasa su gaba ɗaya suka ƙaurace wa dukkan wani abinci da yake samuwa daga naman dabbobi na fatan gane sai suka koma kawai suka zama wato abincinsu shine suka zama annabatiyun ma'ana kawai su sai suka zama vegetarian kawai duk abin da ya shafi ganyaye abin da ya shafi fruit kawai da shi suke rayuwa da haka duk abin da ya samu daga naman dabbobi ba sa ci to sai mala yake ƙoƙarin rushe wannan irin gurɓataccen tunani irin na brahmanism sai ce yana daga cikin sunnar allah maɗaukakin sarki a cikin halittarsa halitta ta ƙasa allah ta'ala ya yarda a sadaukar da ita don halitta wadda ta fita matsayi da daraja ta rayu a fata an gane kamar yadda makaranta satin da ya wuce shi yasa ita kanta dabbar in ka kula ai daga cikin abincinta ai akwai wasu halittu su ake cirowa a yanke su a raba su da rayuwarsu don rayuwar dabbobin ta ainihin wato ta kubuta saboda maslahar rayuwar dabbobin malai ya ba mu misali ya ce a ba ka ganin ciyawa ga ta tayi koriya tana jin daɗi amma haka za a sa lauje a yanke ta don a ba akuya ko a ba tinkiya ko a ba sa ita ma ai halitta ce ta Allah maɗaukakin sarki amma gashi an raba ta da rayuwarta in ban da dakikanci irin na brahmanism da suka ce wai in an yanka dabba to an yi rashin imani to nan ma an yi rashin imani da aka yanke ciyawa aka ba dabba an fahimta ita ku ka'idar Allah shine halitta ta ƙasa makaskasciya ana iya sadaukar da ita don halitta mafi ɗaukaka ta rayu shi yasa sai a yanke ciyawa don duk matsayin ciyawa da jin daɗin ciyawa ba ta kai dabbobin ba shi yasa aka yadda a yanke ciyawar a ba dabbobin haka su ma dabbobin duk yadda suke jin daɗin rayuwa rayuwarsu ba ta kai ta ɗan adam ba shi yasa su ma aka ce ɗan adam a yanka su saboda maslahar ɗan adam malai ce kai ba ma wai dabbobi ba ka dawo kan wato shi kansa ɗan adam ana iya salwantar da rayuwar wani ɗan adam guda ɗaya saboda sauran 'yan adam da yawa su rayu idan ga wani ɗan adam guda ɗaya zai zame wa 'yan adam matsala ya dinga cutar da su yana karkashe su to an yadda a kashe wannan ɗan adam ɗin saboda maslahar jama'a gaba ɗaya haka abin yake tafiya haka abin yake tafiya na fata an gane don haka bayan ya kawo wannan sai ce sannan kuma wani fikihun a ƙyala dabba ita kaɗai ta mutu ba tare da an yanka ta ba ya fi mata raɗaɗi da zafi ya fi yi zaman mata musiba sama da a sa abin yanka a yanka ta in ban da brahmanism ba su san fikihun Allah maɗaukakin sarki da tauhid da hikimar Allah a cikin halittarsa ba ai ita dabbar ma kuka ce a ƙyale ta kawai sai dai in wa'adinta yayi kawai ta mutu karan kanta to ai hakan ba shi bane yafi zama mata maslaha sama da a sa wani abu mai kaifi a yanka ta domin in za a yanka ta da wani abin yankawa cikin 'yan sakanni an fitar da ranta amma in ita kada aka kyale ta mutu kila sai ce awa ɗaya awa biyu awa uku tana ta shuru shuru kafin ta mutu wannan sai ya fi zama mata musiba to bayan nan sai malam ya ce dangane da kuma alhaiwanatul muharrama inda yahudu wan nasara wato dangane da dabbobin da aka haramta cin namansu a wajen yahudu da nasara lalle a cikin addinai na ainihin wato ahlul kitab Allah maɗaukakin sarki ya haramta wa yahudawa da yawa daga cikin dabbobin tudu da dabbobin ainihin wato ruwa wanda hatta a cikin littattafansu akwai littafin da muka ce shine sifirul lawiyin min taura wannan sifirul lawiyin shine the book of leviticus the book of leviticus shine ma'ana sifirul lawiyin to a cikin wannan littafin nasu na taura ya yi bayani game da irin dabbobin da allah ta'ala ya haramta wa yahudawa su ci ainihin wato daga cikin dabbobin ruwa da kuma dabbobin ainihin wato tudu sannan alkur'ani shi kansa ya ambaci wasu daga cikin abin da allah ta'ala ya haramta wa yahudawa da kuma dalilin da yasa allah ta'ala ya haramta wa yahudawa din kamar yadda mun ambata a can baya kamar yadda allah ta'ala ya faɗa wa alal ladina hadu harramna kulli zufur ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما har zuwa ƙarshen aya wanda duk mun yi bayani satin da ya wuce da aka matashiyar karatun mu shine hadha sha'anul yahud qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace hadha sha'anul yahud wannan dangane da al'amarin da ya shafi yahudawa Allah ta'ala ya haramta musu wasu nau'o'in dabbobi ko wani abu a cikin dabbobi saboda irin zaluncinsu da ƙetare iyakarsu akan dokokin Allah daga cikin abin da aka haramta musu an haramta musu cin dukkan tsuntsun da faratansa a haɗe suke ba a raba ba inda muka faɗi cewa duk dabbar da faratanta a haɗe suke ba a wawware suke ba an haramta musu ci kamar namar raƙumi kagan ka kalli kofatansa za ga a haɗe suke an hana su cin wannan sannan an haramta musu cin irin tsuntsaye waɗanda su ma faratansu a haɗe suke sai dai wanda suke a rarrabe ɗaya sannan kuma daga cikin shanu da tumaki da awaki an haramta musu cin kitsansa kitsan waɗannan dabbobin da an haramta musu sai fa abin da ba zai ɓamɓaru ba yana ɗamfara a jikin ainihin wato bayan wannan dabbobi ɗin ko kuma abin da ya shafi kayan ciki ko abin da ya riga ya haɗe tare da ƙashi to a nan wa'annan kawai aka yi musu afuwa to sai mala ya ce wannan game da abin da ya shafi yahuda kenan wa kana al-mafruḍu an yakuna an-nasara taba'an lahum fi hadha abin da ya zama farilla shine a ce su kansu kiristoci suna biye da yahudawa akan wannan ma'ana kamar yadda aka haramta wa yahudawa waɗansu ɓangarori na nama na dabbobi to haka shi ma hukuncin ya shafi hatta kiristoci domin faƙad a'lanar injil faƙad a'lanar injilu domin injila ta bayyana annal masiha alaihi salam cewa almasih annabi isa alaihi salam ma ja'a bai zo ba liyankudan namus don ya warware dokokin annabi musa zuwa yayi bal bari ma ja'a shi annabi isa ya zo ne liyukammilahu dan ya cika dokokin da annabi musa ya fara ɗabbaƙawa an fahimta annamus shine dokoki dokokin da annabi musa ya zo da su to shi annabi isa da ya zo ya zo ne dan ya kammala su ya ƙarasa su su cika ba zuwa yayi ya warware su bai kawo nasa kenan abinda malam yake nufi a nan don haka abin da ya shafi yahuda su ma ya shafe su domin dokar da iri ɗaya ce wato abin nan dokokin nasu da shari'ar da iri ɗaya ce don haka abin da ya shafi yahudawa su ma shi za a tsora a kansu ya shafe su lakin nahum sai dai su ainihin wato kiristoci ko nasara huna a nan na ƙadun namus su da suka zo annabi isa ya zo ba don ya ci karo da dokokin annabi musa ba ya zo ne don ya cika dokokin annabi musa amma su nasara bayan annabi isa sai suka dinga warware annamus waɗannan dokokin wattabahu ma harrama alaihim suka halatta duk abin da aka haramta musu fit taurati a cikin attaura kaji abin da ya faru da aka ka ɗauka su iya yahudawa ne banda nasara a'a hukuncin har da nasara to me ya faru su nasara suke cin wayannan dabbobin da aka haramta yahudawa bayan annabi isa ya tafi to su kuma sai suka zo suka halatta wa kansu dukkan abin da aka haramta akan ainihin wato a cikin attaura mimma lam yansakhahu injil daga irin abin da injila bata shafe shi ba wattaba'u muqaddasahum bulus wattaba'u muqaddasahum bulus sai suka bi malamin da suke ganin tsarkinsa wato tsarkakakken su wanda zaka ji suna manzo bulus ina jin kana sauraron wa'azin kiristoci musamman na hausan nan zaka ji suna manzo bulus ina ba ta gane eh suna da cikin manzannin su akwai wani manzo bulus haka suke ce masa to shi wannan sai suka bi wannan bulus din fi ibahati jami'i da'ami wa sharab cikin halatta dukkan dangin abinci da dangin abin sha illa ma gubi halil asnam sai fa iya abin da aka yanka shi don gumaka idza qila lil masihi da haka idan ka cewa kirista ko ka cewa banasare ya kuke cin dukkan ainihin wato a a me yasa ba za ku ci wannan ba sai su ce innahu madhbuhun liwasan ai abin da yasa ba za mu ci wannan ba saboda an yanka shi ne da- saboda gunki an yanka wa gunki shi kadai ne ba sa ci amma dukkan abin da aka ce an haramta musu sai sai suka ci gaba da ci ina fata an gane abinda kawai suka kebance a ciki shine dabbar da aka yanka wa gunki shi sa in ka samu wani ba nasare ka ce masa ya ga dabba ku ba komai kun halatta kuna cin sa ba to ba ku bai yasa baka ci wannan ba sai ce innahu mazbuhun li sanam ko li wasan wa allala bulus shi wannan manzo bulus ya faɗi illa ko dalilin da yasa komai ya halatta وعلل بولس ذلك أن كل شيء طاهر للطاهرين yace duk wani abu mai tsarki to ya halatta ga tsarkaka anna kulla shay'in tahirin duk wani abu wanda yake tsarkakakke tsartatacce litsahirina na tsarkaka ne shi kuma kaga dama yana cikin muqaddas ɗinsu yana daga cikin wanda suke tsarkakewa an fahimta wa anna ma yadkhulul fama ya ce kuma duk abin da yake shiga cikin baki la yunajjisul fama anna kulla ma ya dukulul fama duk abin da yake shiga baki la yunajjisul fama wai baya najasta bakin wa inna ma yunajjisuhu ma ya kharuju min wai abin da ke fitowa daga bakin shine yake zama najasa shine yake najasta baki abin da ke fitowa daga bakin shine yake najasta bakin ba abin da ya shiga cikin bakin ba wannan shine amsar da ya bayar shi bulus da aka wayancan dokokin da aka sanya wa yahudawa da su nasara daga baya sai suka dawo suka ci gaba da cin duk abin da aka haramta musu kuma ga hujja da suka dogara da ita وقد استباهوا بذلك أكل لحم الخنزير shi yasa a ƙarƙashin wannan suka halatta cin naman alade kaga shi ma an haramta cin sa amma a ƙarƙashin wannan sai suka halatta cin naman alade cewa ai duk abin da ya shiga cikin baki baya najasta baki a abin da ke fitowa daga baki shine yake najasta bakin ba abin da ya shiga ba da haka in mutum ya ɗauki naman alade ya sa a baki wannan ba zai najasta masa bakinsa ba razama annahu muharramun tare da cewa naman alade an haramta shi bi nassi taura da nassin at-taura ila al har zuwa yau amma suka fake da wasu tawile tawile suka halatta cin dukkan abin da aka haramta musu wannan karashin karatun da ya gabata satin da ya wuce game da abin da ya shafi abubuwan da aka haramta wa yahudu da nasara to sai kuma inda arabil jahiliya a wajen larabawan jahiliya wa amma arabu fil jahiliya amma larabawa a lokacin jahiliya faqad harramu ba'd al haywanat sun haramta wa kansu wasu dabbobi taqazzuran saboda kyama saboda kyankyami kawai ba Allah bane ya haramta ba wata doka da ta sauka ta haramta su dai sun haramta cin dabba kaza da dabba kaza taƙazzuran saboda ƙazanta da ƙyama ma'ana saboda suna ƙyamarta wa haramu ba'daha sannan sun haramta wa kansu wasu daga cikin wannan dabbobin ta'abbudan saboda bauta rashin cin wannan naman dabbobin sun kici ne saboda bauta ma'ana akwai dabbobin da bauta musu suke to tunda suna bautata musu kaga maganar a yanka wannan dabbar a ci bai taso ba tunda su a wajen su a bar bauta ce wa taqarruban lil asnam sannan sun haramta wa kansu wasu dabbobin saboda neman kusanci ga gumaka ma'ana duk dabbar da suka yanka ta saboda wani gunki to ita ma ba sa ci kamar yanda a can shi ma bulus din yace eh, kamar yanda a can malam yace idan aka tambayi almasihi sai ce innahu mazbuhun liwasan da aka duk dabbar da aka yanka wa gumaka ita ma ba sa ci wattiba'an lil auham sabida bin al auham rudu irin na kwakwalwa kal bahira kaman bahira wasa'iba da sa'iba wal wasila da wasila wal ham da ham da Allah ta'ala ya ce ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham wa'annan duk mun yi bayanin su a can baya ko wace ce bahira ko ban mun karatu na ake ne wace dabba ce bahira ka koma can baya mun yi bayani wace dabba ce bahira na'am wata raƙuma ce da ba sa ɗora mata kaya me yasa ba sa ɗora mata kaya na'am na'am ita ce wadda wadda ta, ta maza maza aka yi ta haifa aka zo kanta an manta bayyana din ce na'am to sa'i ba fa to bahira mai tsagaggen kunne kawai in ta zo da tsagaggen kunne shi kenan ta zama bahira wadda wadda suka tsaga wa kunne mashquqatul uzun ko ita ce bahira wadda aka tsaga wa kunne ita ce bahira to sa'iba barariya wasila fa suka haɗe da juna ‘yan biyu to ita ce wasila ham ba mai jika wadda ta kai ga haifar jika duk mun karanta a can baya farko-farko ina jin a darasi ko na biyar ko na shida dai mun karanta duk kuma ya yi mana bayanin wacce ce bahira wacce ce sa'iba wacce ce wasila wacce ce ham duk dabbobi ne da suka haramta wa kansu cin wannan naman wannan dabbobin an fahimta kaga idan mutanen jahiliya sun kasance idan taguwar su ta haifi 'ya'ya biyar an fahimta in ta haifi 'ya'ya biyar na ƙarshen na biyar din ya zama namiji to sai su tsaga kunnanta sai su hana a hauta sai su batta ta iyayen gijin suke wannan ba za a yanka ta ba ba za a dora mata kaya ba in ta zo za ta yi maka ta'adi ko ta ci maka gari ko ta sha ruwa ka a kore ta ina fata an gane to wannan ita ake kira bahira sai su tsaga mata kunne da ka ganta in ta zo za ta ci ciyawa ko za ta sha ruwa kar a hana ta kar ka ganta ka ce za ka dake ta ba a hawanta ba a soke ta a ci namanta ta haifi 'ya'ya hudu dun mata na biyar din ta haifi namiji ta zama bahira ta zama wata karamar Allah za ta ci gaba da bauta mata da aka za a rabu da ita ne kawai sai su batta ga iyayen gijinsu sannan idan mutum ya dawo daga tafiya ko kuma mutum ya farfado daga rashin lafiya wai kamar godiya ce ta ya dawo lafiya ko kuma ya tashi daga rashin lafiya sai kawai ya rabu da taguwarsa da yake hawa ko raƙuminsa da yake hawa kawai sai ya kyale shi an fahimta sai ya zama shi ma an bar shi kamar bahira shi ma ba za a hau ba ba za a ɗora maka kaya ba ba za a yanka shi ba ba za a yi kaza ba shi ma sai a kyale shi kawai me shi ya riga ya yi ya yi sacrificing ɗinsa ga iyayen gijinsu shi ba za a ci shi ba shi ma ya da daga tafiya to raƙuminsa sai ya sake shi kawai ya zama ainihin wato a sa'i bakin suka ce idan kuma akuya ta haifi idan ta haifi mace to wannan nasu ne idan ta haifi namiji namijin na iyayen gijinsu ne ma'ana ta haifi mace tasu ce in ta haifi namiji kuma sai a bawa gumaka to idan ta haifi namiji da mace fa to ita ma yanzu ta in ta haifi 'yan biyu kuma yan biyun nan idan ta haifi mace su masu ita tasu ce in ta haifi namiji sai su bawa gunki in ta haifi yan biyu namiji da mace to sai a kyale ta ta zama wasila an fahimci wannan ita ma za a ga wasila din ba za a ci ba za a yanka ta ba kawai sai a kyale ta haka ham shi kuma suka ce idan wato a raƙumi ya kai ga haihuwar jika to ya kubutar da bayansa daga hawa ba za a haushi ba ya kubutar da bayansa daga ɗora makaya shi ma sai su kyale shi haka to wannan shi ake kira ham to wayannan kaga duk dabbobi ne kawai sun dauki wannan sun sa mata suna kaza sun dauki wannan sun canfa ta sun sa mata suna kaza to wannan shine mutanen jahiliya shine sai malai yake gaya mana cewa wasu dabbobin sun haramta wa kansu saboda kyankyami ko kyama wasu kuma sun haramta wa kansu saboda bauta wasu kuma saboda neman kusanci ga dabbobinsu wattiba'an lil auham da kuma bin rudin kwakwalansu kalbahira wasa'iba walwasila walham allati zakarna tafsiraha wanda duk mun faɗi tafsirin waɗannan dabbobi min qablu a baya wa fi muqabil mastabahu kaseeran min alkhaba'ithi kalmaitati waddam almasfu sannan wa fi muqabil hadha a madadin waɗannan dabbobin bahira wasila sa'iba ham a madadinsu istabahu kaseeran min alkhaba'ith sai kuma suka halarta wa kansu da yawa daga cikin waɗanda su kuma alkhaba'is najasa ne cinsu kalmaitati kamar mushe waddam da jini almasfo jini mai zuba in an yanka dabba duk sai suka da suna cin waɗannan abubuwan kaga shirme kenan ga dabbobin da aka halatta musu bahimatul an'am sun kirkiri wani abu daga karan kawunan su sun haramta wa kansu sannan wa'inda aka haramta musu kuma sun zo sun halatta wa kansu sun ci gaba da cin naman alade sun ci gaba da cin naman mushe sun ci gaba da shan jini irin na ainihin wato masfo to wannan malam ya dan da yaushe yana kokarin ya mai da mu baya ya ɗauko mana rayuwar mutanen jahiliya ya ɗauko mana rayuwar yahudawa da nasara da sauransu sannan sai kuma ya kawo mana ainihin yadda musulunci yake don ka ƙara gane tsada da mahimmancin wannan addinin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi al-islam sai mala ya ce musulunci yubihu tayyibat yana halatta daɗaɗa duk abin da ga musulunci ya haramta shi to ba mai daɗi bane ba ba tayyib bane yuharrimul khaba'ith abin da yake datti kazanta yana cutar da kwakwalwa ko yana cutar da jiki ko yana kawo lalacewar tattalin arziki to musulunci zai haramta wani amma abin da yake mai daɗi kwakwalwa ta samu nishaɗi jiki ya yi lafiya ya kawo arziki da yalwa to za ga musulunci ya halatta shi shine yubihu at-tayyibat ja al-islam musulunci ya zo da musulunci ya zo wannasu ala hadhihi hal mutane suna irin wancan halin ko dai mutum ya tsinci kansa cikin barahima shine barhamanism kaga kawai ya shi baya cin naman dabba kowace iri saboda shi yana cikin barahmanism ko kuma mutum ya faɗo cikin da'ira da yahudawa kaji su ma yadda al'amuransu suke ko ya faɗo da'ira da kiristoci kaji yadda suke haka mutanen jahiliya kaji su ma yadda suke to musulunci da ya zo mutane suna kan wancan hali to sai musulunci ya zo fi amri ta'am game da al'amarin da ya shafi abinci alhaiwani abincin da ake samu daga naman dabbobi baina musrifin fitanawul wa mutaɗarrifin fitark to musulunci shi da ya zo sai ya zama tsakatsakiya tsakanin musrifin fitanawul wanda ya wuce iyaka a wajen cin har wanda aka haramta ci ya kama ci sannan wa mutaɗarrifin fitark da kuma wanda ya yi gefe da yawa wajen barin abin gaba daya kagan ka duba karatun da muka yi a baya su da yahudu da nasara har wanda aka haramta musu ci sun kama ci barahamanism kuma sai suka ainihin wato su kuma wanda aka ce su cin kwata-kwata sai suka ƙi ma gaba daya ina fata an gane da aka kaga sai musulunci sai zo ya samu ga wasu mutane ga wata al'umma duniya ta kasu game da naman dabbobi ko dai ka samu mutum yana daga cikin wanda suka yi imani da haramun na cin naman dabba kowace iri ko ka samu mutum cikin wayanda su kuma sun yadda kowace irin dabba ma a ci an fahimta shine baina musrifin fittanawul ko dai mutum ya wuce iyaka wajen cin wa mutadarrifin fittar ko kuma yayi gefe can da yawa wajen bari fa wajjaha nida'an ila nas musulunci da yazo sai ya fuskantar da kira izuwa ga mutane ka fatan gabaki ɗayan su fi kitabi a cikin littafinsa yace ya ayyuhan nas ya ku mutane kulu min ma fil ard ku ci mimma fil ardi daga abin da ke cikin ƙasa halalan halal tayyiban mai daɗi wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi hanyoyi irin na shaitan innahu yanda al'amarin yake lakum shi shaitan gare ku aduwwun mubin aduwwun maƙiyi ne mubin kuma mabayyani ba boye yake adawa sabab ƙararra ya fito yace shi baya son ka yana adawa da kai nadahum kaga a wannan ayar Allah ta'ala sai ya kirayi mutane bi wasfihim nasan da siffarsu ta su mutane sai aka ce ya ayyuhan nas ba ce ya ayyuhan ladina amanu ba ya ayyuhan nasu sai aka kira su da siffarsu ta mutane an ya akulu aka ce su ci min tsayyibati tilkal ma'idatil kabira su ci daga irin wancan irin katafaren teburin abinci shine alma'idatul kabira wani irin babban akushi allati a'addaha Allahu wanda Allah ya tanadi wannan teburin ko wannan akushin ko ainihin wato wannan farantin lahum ga su mutane din wani akushi ne wani faranti ne wani teburi ne Allah ta'ala ya tanadar wa mutane wahiyar ardu ita ce ƙasa allati khalaqa lahum ma fiha jami'an wadda Allah ya halicci duk abin da ke cikinta don su duk abin da kaga Allah ta'ala ya halicce shi a doron ƙasa ba yi da buƙatarsa ya halicce shi ne dan ni da kai da haka Allah ta'ala ya yi kira ya yi kuwa ya ce ya ku mutane ku ci daga wannan irin teburi wannan irin katafaren wato akushi wato wani irin aku shine malam ya yi ishara zuwa gare shi shine ita ƙasa ɗin abin da ke cikin ƙasa ga baki ɗinsa Allah ta'ala ya ce ya halatta mana wa Allah ya tabi'u masalika shaitan kawai abin da Allah ya hana shine kada su bi tafarkai irin na shaitan wa ɗurukahu da kuma ainihin wato hanyoyin shaitan wa Allah ya tabi'u masalika shaitani wa ɗuruƙe hanyoyi da tafarkai irin na shaidan ne aka ce ka su bi allati zayyana biha li ba'dhin nas irin hanyoyin da shi shaidan din ya kawata su ga wasu mutane an yuharrimu shine su haramta ma a halallahu abinda Allah ya halatta fa harramahum min at-tayyibat sai ya haramta musu shi shaidan kenan min at-tayyibat daga abubuwa masu daɗi yanzu ka duba mutanen jahiliya bahira ka ji wani raƙumi ne wanda kaza kaza kaza amma an kyaci kawai shedan ya kawata musu kasuci din raƙumin da yayi kaza ya kawata musu idan mutum ya dawo daga tafiya ya saki raƙumin sa kawai kai ya kawata musu idan dabba ta haifi yan biyu maza da namiji namiji da mace ita ma kar a ci ya kawata musu abubuwa da yawa to wannan kawace kawacen Allah ya ce kawai kar a bi an yi harrimu ma a hallallahu faharramahum min at-tayyibat a sakamakon haka sai shedan ya haramta musu da yawa daga cikin abubuwa masu daɗi abubuwa wayanda suke tsarkakaku wa ardahum ya halakar da su ya gangarar da su fi mahawin dalal cikin ramin bata thumma wajjaha nida sannan sai Allah ta'ala ya sake fuskantar da kira ko kuma musulunci ya kuma fuskantar da kiransa ilal mumini na khasa zuwa ga muminai su su kadai kaga wancan kiran da mumini da kafiri duk sun shiga ciki ya ayyuhan nasu kulu min ma fil ardi halalan tayyiba anan kowa da musulmi da kafiri duk Allah ta'ala ya ce abin da ya sauka ya halitta a doron kasa ya halitta ne dan su su ci su rayu shi yasa za ka ga inda duniya ce za ka ci abinci har ne ma zai ci abinci saboda Allah ta'ala ya halicce su kuma ya ɗauki nauyin ciyar da su da shayar da su da kula da rayuwarsu ko an bi shi ko ba a bi shi ba shi yasa aya farko Allah ta'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga abin da Allah ya azurta ku da shi na halal a doron ƙasa kar ku ba hanyoyin shaidan amma a kira na biyu da masu imani kawai ake Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarkaka daɗaɗan abin da muka azurta ku washkuru lillah ku kuma yi godiya ga Allah in kuntum iyahu ta'budun in kun kasance shi kuke bautatawa innama kawai harrama alaikumul maita abinda Allah ya haramta muku mushe waddama da jini wa lahmal khinziri da naman alade wa ma uhilla bihi li ghairillah da abinda aka yanka shi da sunan wani Allah kenan kawai wayannan su ne Allah ta'ala ya ce ban da su amma su ma din famanin tsurra wanda ya shiga cikin halin matsi da larura ghaira bagin ba yana mai zalunci ba wala adin ba yana mai ƙetare iyaka ba fala isma alaihi babu laifi a kansa ya ci mushe ko ya ci naman alade ko ya sha jini ba laifi saboda halin larura kamar yadda mun karanta wata gaba ad-daruratu tubihul mahdhurat a baya ko to saboda haka Allah ta'ala waɗannan su ne kuduwati shaitan ɗin kaga ya ce ku ci duk abin da Allah ya azurta ku ko ya halitta muku daɗaɗa a doron ƙasa amma ka ku bi hanyoyin shaitan wai ne hanyoyin shaitan sai Allah ya gaya wa masu imani anan yake cewa Allah ta'ala ya halatta muku ɗayyibati ma razaqnakum daɗaɗan abin da Allah ya azurta mu ya ce duk mu ci sai ya ce inna ma harrama alaikumul maita kawai banda mushe banda addama jini banda naman alade banda abin da aka yanka shi da sunan wani Allah to waɗannan guda hudun su ma sai Allah ce fa mani tsorra wanda ya shiga halin larura halin matsi yana neman ya mutu ya rasa abinci na halal sai naman mushi Allah ta'ala ce in dai ba yana ci bane da zalunci zalunci mun karanta a baya me ake nufi da ba mun faɗi menene ad a can baya da haka in ba ya ci ne da zalunci ba dama Allah Allah yake a samu wata dama a halatta irin wannan ya shiga cikin rigar halacci ya aikata abin da yake so wala adin kuma shine ketare iyaka ya ci fiye da bukata to Allah ta'ala ya ce in mutum ba wannan yayi ba fala isma alai babu laifi a gare shi inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai wa fi hadha an-nida'il khas lil mu'minin a cikin wannan kira wanda ya keɓanta ne ga muminai a marahum subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci muminai an yi akulu min tsayyibati ma razaqahum su ci daga abin da Allah ya azurta su wa an yi addu haƙƙan ni'ima kuma su bayar da haƙƙin wannan ni'ima bi shukuril mun'imi jalla sha'anu ta hanyar gode wa wanda ya ni'imta su shine mai girma da ɗaukaka wanda sha'aninsa ya girmama ثم بين أنه تعالى لم يحرم عليهم إلا هذه الأصناف الأربعة sannan kuma ya bayyana cewa Allah ta'ala bai haramta musu ba sai waɗannan dangogin guda hudu almazkuratu fil aya wa'inda aka ambace su a cikin wannan aya wallati warada zikruha da kuma wa'inda ambatan su yazo fi ayatin ukhar a wasu ayoyin daban asarraha fi dilalati ala حصر المحرمات في هذه الأربعة قوله تعالى أصرحها قوله تعالى فدن أبنجي تعالى في سورة الأنعام أتكين سورة الأنعام أصرحها يا بيّن وأنن أبوهم في الدلالة وجن كف حجة على حصر المحرمات wato a wajen takaice abubuwan da aka haramta fil arba'a a cikin waɗannan guda hudu ɗin Allah ta'ala ce ƙulka ce la ajidu فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم الله يقول كتي لا أجد محرما نيبا سامو محرما سكتي ونن محرما sifa ce limausufin mahazuf sifa ce amma an shafe abin da aka sufanta yadda za a kaddara zancen shine ƙulla a jidu fi ma'uhiya ilayya haiwanan muharraman ni kam ban samu ba wacce fassarar da malamai suka yi cikin abubuwan nan da kuke haramtawa ku ce dabba kaza haramun ce dabba kaza haramun ce kar a ci naman dabba iri kaza manzo aka ce ka gaya musu kul ka ce musu la ajudu ni ban samu ba fi ma uhiya ilayya cikin abin da aka yi wahayin sa zuwa gare ni muharramin ban samu wani naman wata dabba da aka haramta shi ba ala da'imin ya da'amu ga wani mai ci da yake so ya ci babu wani naman wata dabba da aka haramta ga wanda yake so ya ci cikin abin da aka yi mun wahayi illa an ya kuna maita sai fa idan wannan naman ya zama mushi au daman masfuhan ko kuma jini mai zuba au lahama khinzirin ko naman alade fa innahu ato wannan rijisun Allah ta'ala ya ce wannan najasa ne au fiskan ko kuma fasikanci ne uhilla cin naman da aka yanka ta ligairin bihi da sunan wani Allah famani tsurra amma wanda ya matsu ya shiga cikin halin matsi da larura gaira bagin ba yana mai zalunci ba wala adin ba yana mai ƙetare iyaka ba fa inna rabbaka gafurur rahim lalle ubangijinka mai gafara ne mai jin kai wa fi suratul ma'ida cikin suratul ma'ida zakara alqur'anu hadhihi almuharramat alqur'ani ya ambaci waɗannan dabbobin ko waɗannan abubuwan da aka haramta bi tafsilin da bayani dalla dalla aksara da ya fi yawa faƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku mushe waddamu da jini wa lahmul khinziri da naman alade wa ma uhilla li ghairi bihi da abin da aka yanka shi da sunan wani Allah wal munkhaniqatu da dabbar da aka shaƙe wal mawqudatu da dabbar da aka buge wal mutaraddiyatu da dabbar da ta gangaro daga kan dutse ko tudu wan nadihatu da dabbar da aka soke ta wa ma akala sabu'u da dabbar da zakoki ko kuraye suka fara cinta illa ma zakkaitum sai abinda kuka yanka wa ma zubiha ala nusubi da kuma abinda aka yanka shi ala nusubi akan gumaka an yanka shi ne da sunan gumaka ina fata an gane to kaga anan sai aka buɗe waccan ayar sai aka kawo mana abubuwa wajen guda nawa kaga almaita addam lahmul khinzir ma uhilla li ghairi llahi bi almunkhaniqa almawquza almutaraddiya annatiha wa ma akala sabu wa ma zubiya ala nusub guda nawa goma ko kaka dauka an samu cin karo can an ce guda hudu an ce kawai almaita addam lahmul khinzir ma uhilla lighairi llahi bi kuma nan an kawo guda goma babu cin karo tsakanin waccan ayar da wannan ina fata an gane domin wala tanafa baina hadhihi aya babu cin karo da warware juna tsakanin wannan ayar allati ja'alatil muharramati ashar babu cin karo ga tsakanin wannan aya da ta ce abubuwan da aka haramta guda goma ne wal ayati sabiqa da ayar da ta gabata allati ja'alatha arba'a wadda tace abubuwan da aka haramta guda hudu ne illa anna hadhihi al-aya sai dai ita wannan ayar fassalat ma fil ayati al-ukhra ta yi bayani ne game da abin da yazo cikin sauran ayoyin fa innal munkhaniqa domin dabbar da aka shake ta ko dai igiya ta shake ta ko ta shiga wani guri aka wato abin wani wani abu ya makare mata wuya ta mutu a haka da ita wal mawqudatu da wadda aka buge ta ila ko mota ta buge ta ko aka sa sanda aka buge ta wal mutaraddiyatu da wadda ta gangaro ko daga kan dutse ko daga tsauni ko wani abu mai tudu sai ta gangaro daga kansa wa ma akala sabu da wa'anda kura ko zakoki suka fara cin ta kila ta kwace da kyar amma sun mata illa kulluha duk waɗannan guda hudun almunhalika almauquza almutaraddiya annadiha waɗannan guda hudu wa ma akala sabu guda biyar dukkaninsu dakhilatun fi ma'anar maita duk sun shiga karkashin mushe kaga ayar farko cewa ta hurrimat alaikumul maita an haramta muku mushe to wadda aka shaƙe ta ta mutu ba mushe bace wadda ainihin wato aka buge ta ta mutu ba mushe bace wadda ta gangaro daga kan wani tudu ta mutu ba mushe bace wadda ainihin wato aka ko yar uwarta ta soke ta da ƙaho sai ta faɗi ta mutu ba mushe ba ce haka kuma wadda kura ta fara cinta ƙarshe sakamakon cin da kura ta yi mata ta mutu ita ma dai mushen ce kaga waɗannan gaba ɗaya daki daki aka sake buɗawa a wannan ayar amma dai duk gaba ɗayan sun ka koma suna koma wacce waccan ayar da aka ce hurrimat alaikumul maita dan haka dukkanin su maita ne ina fata an gane kulluha dukkanin su dakhilatun fi ma'anil maita duk sun koma cikin ma'anar almaitatu mushi fahiyya tafsilun laha don haka wani fassara ce da ƙarin bayani na almaita ɗin kama anna ma zubiha alan nusubi kaman yanda wato dabbar da aka yanka ta alan nusubi ga gumaka fi hukumi ma uhilla li ghairi bihi hukuncin ta ɗaya da dabbar da aka ce wa ma uhilla li ghairi bihi ma uhilla li ghairi bihi ita ce wadda aka yanka ta ba da sunan Allah ba ita ce kuma ana aka ce wa ma zubiha alan nusub wacce ce ake yanka ta ba da sunan Allah ba wanda aka yanka wa wani Allah din wanda aka yanka wa gumaka da aka ga ma'anar ta kenan fa kilahuma min babin wahidin dukkanin su duk daga babi ɗaya suke falmuharramatu arba'a bil ijmal dan haka a dunkule abubuwan da aka haramta cin naman dab abubuwan da aka haramta cin su guda hudu ne a dunkule almaitatu addamu lahamul khinziri wa ma uhilla ghairillah a dunkule su ne asharatun bit tafsil amma guda goma ne in an buɗa su dalla dalla in an yi fassara kuma guda goma ne amma guda goma nan gaba ɗayan an dunkule su kuma guda nawa ne hudu ne Allah ya sa an fahimci mai malayi ke nufi ina fata an gane an ce lokacin yayi za mu tsaya a nan insha Allah sai mu tashi tahrimul maita wa hikimati insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana